ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله جعل الله هذه الأمة آخر الأمم وفيها تظهر أشراط الساعة وعليها تقوم القيامة وأخبر سبحانه وتعالى عن قرب ذلك فقال اقتربت الساعة وانشق القمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الساعة اهمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم رواه مسلم وسأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن زمن قيامها مرارا فقال له ربه يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو عباد الله ومن رحمته سبحانه بعباده أن جعل للساعة أمارات أمارات قبل قيامها ليعود الناس إلى ربهم وأخبر تعالى عن أمارات اقترابها فقال هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء أشرادها وقال ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة وعلامات الساعة الكبرى إن خرجت فالأخرى على إثرها قريبة منها وأمر كبير جعله الله من علامات الساعة ما من نبي إلا حذر أمته منه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته أنذره نوح والنبيون من بعده رواه البخاري وأنذره النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقال إني لأنذركموه رواه البخاري وكان يتعوذ في صلاته من فتنته ويعلم أصحابه التعوذ منه كما يعلمهم السورة من القرآن ويعظ صحابته ويخبرهم عن قرب ظهورك عن قرب ظهور ذلك الأمر قال النواس نواس بن سمعان رضي الله عنه حتى ظنناه في طائفة النخل رواه مسلم وكان السلف يأمرون بالتذكير به حينا بعد حين قال السفارني رحمه الله مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال ولا سيما في زمننا هذا الذي أشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المهن واندرست فيه معالم السنن عباد الله والدجال حي الآن في جزيرة من جزر البحر مقيد بوثاق شديد مقيد بوثاق شديد يده مجموعة إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد وخروجه قد دنا قال عن نفسه وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج رواه مسلم وعلامات خروجه ألا يثمر نخل بيسان وهي مدينة بين حوران وفلسطين بعد أن كان يثمر قال ياقوت الحموي رحمه الله وقد رأيتها مرارا فلم أرى فيها غير نخلتين هائلتين أي غير مثمرتين وهو في نقصان ومن علاماته ذهاب ماء بهيرة دبرية وماؤها قل الآن وهو في نقصان ومن علاماته ذهاب ماء عين عين زقر بلدة في الشام وعدم زراعة أهلها بماء تلك العين وأول مخرجه من حي يقال له اليهودية في مدينة أصفهان من أرض خراسان يخرج ومعه سبعون ألفا من يهودها وله حرس وأعوان وهو شاب أحمر جسيم كبير قلقة واسع الجبهة فيه إنهاء له شعر كثير مجعد عينه كأنها إنبة طافية أي ظاهرة عوراء قال عنه تميم الداري رضي الله عنه وقد رآه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وهو أكبر خلق في هذا في هذه الدنيا قال صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من دجال رواه مسلم عباد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفاته ليعرفه الناس إذا خرج وأنه الدجال لا رب العالمين كما يزعم ولأن الدجال سيخرج في هذه الأمة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصفة فيه لم يذكرها أحد من الأنبياء قال فقال سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور رواه البخاري وخروجه في حال كفقة من الدين وإدبار من العلم ليتميز المؤمن من الكافر ويتبين المسلم من المرتاب فيدعي أنه رب العالمين ويفتن به العباد بما يخلقه الله معه من الخوارق عباد الله ومن فتنته أن يقتل رجل ثم يحييه بإذن الله ويضرب آخر بالسيف فيقطعه قطعتين ثم يدعوه بعد قتله فيقبل ذلك المقتول يتحلل وجهه وينشر الرجل بالمنشار من مفرق رأسه حتى يقطع بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما ويأخذ الرجل برجليه ويديه فيقذف به إلى النار التي معه فيحسب أنما قذفه في النار وإنما ألقي في الجنة فجنته نار وناره جنة ومعه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تعجج قال صلى الله عليه وسلم فإما أدركن أحد فليأتي نهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليدعدع رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد رواه مسلم ومن فتنته ويأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت ويمر ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوز- كنوزك فتتبعه كنوزها قال ابن العربي وذلك كله أمر مخوف ومشيه في الأرض سريع وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كالغيث استدبرته استدبرته الريح رواه مسلم ويلبث في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامنا ولا يدع قرية إلا هبطها غير مكة والمدينة فإن على كل نقب من أنقابها أي أبوابها ملائكة يهرسونها وإذا رأى أن يدخل واحدة منهما استقبله ملك بيده السيف صلتا يصده عنها وجميع القرى تفزأ من الدجال سوى المدينة لا يدخلها الرعب رعب الدجال ولا الخوف منه وإذا منع من دخول المدينة ينزل في سبقة الجرف غرب جبل أهد ويضرب فيها لواءه ويكون أكثر من يخرج إليه النساء وترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق عباد الله وخير الناس في كل زمان ومكان من أنكر منكرا رآه قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وإذا مكث حول المدينة يخرج إليه شاب ينكر عليه ادعاءه الربوبية ودجله قال صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك دجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه متفق عليه وقصارة وقسارة المسلمين بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة إذ لو كان حيا لكفانا إياه قال عليه الصلاة والسلام إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم رواه مسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ حجيج نفسه مع الدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجج نفسه والله خليفتي على كل مسلم رواه مسلم ومن أسباب العصمة منه العلم الشرعي بمعرفة أسماء الله وصفاته فالدجال أعور وربنا ليس بأعور والله لا يراه أحد في الدنيا والدجال يراه الناس والدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل قارئ قال شيخ الإسلام رحمه الله المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره ولا سيما في الفتن قال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينع عنه أي ليهرب فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات عباد الله والتمسك بالدين فيها النجاة من الدجال فإن أتباعه غير المؤمنين والإكسار من الدعاء بالتعوذ منه حرز وأمان قال عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أهدكم أي في الصلاة فليستئذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال رواه مسلم والقرآن أصل العصمة من كل فتنة ومن سمع بخروجه وهو حافظ لعشر آيات من أول سورة القاب أسم منه أسم منه بإذن الله ومن رآه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف قال عليه الصلاة والسلام من أدرك منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف رواه مسلم عباد الله ولئن كان أمر الدجال كبيرا فإن الرياء بالأعمال الصالحة أخوف عند النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الدجال قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف, أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الكفي أن يقول الرجل أي أن يقول أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه رواه أحمد عباد الله وأصلي وأسلم على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه أمم بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فاتقوا الله عباد الله فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ya ku uwa musulmai ina muku wasiya da ni kaina da jin tsoron Allah Allah ka azurta mu da jin tsoronka duk wani abu da musulmi zai aikata ya yi don Allah duk wanda ya wani aiki ba don Allah ba to za a karbi aikin kuma a rubuta sai in yinin kiyama yayi sai a nuna mishi ga aikinka da kai mai kyau amma da yake aikin baka yi don Allah ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk abin da suka gabatar na aiki sai a karba a nuna musu amma daga nan sai a watsar da aikin tunda ba don Allah kai ba babu abin da yake dorewa yayi albarka ya yi sakamako mai kyau kamar yin aiki saboda Allah shi yasa farkon waɗanda za a yi wa azaba a ran tashin alkiyama akwai waɗansu mutane kamar guda uku daga ciki akwai mai dukiya da ya ba da dukiya saboda Allah kowa yana kallon ya yi taimako ne saboda Allah amma ba don Allah ba ya yi don a yaba mishi an yaba mishi a duniya idan yinin kiyama ya zo sai ya ga aikinsa nan sai Allah madaukakin sarki ya ce ya yi aikin ka ce na yi kaza na yi kaza sai Allah ce ya haka ne ka yi amma ba saboda Allah ba ka yi ne don mutane su ganka su ce ka iya kuma sun yaba maka tun a duniya don haka aikin babu shi Allah ka kiyashe mu malami mai karantarwa ya karantar ya jagoranci al'umma ya yi musu wa'azi an an zo yinin kiyama Allah maɗaukakin sarki ya ce mai kai ya ce na yi karatu na karantar na yi kaza Allah ce eh ka yi amma don a yaba maka kuma an yaba maka da aka yau baka da rana ko ɗaya Allah ka kiyashe mu Allah ka saba mu bane sai kuma jarumi da yake da jaruntaka wanda yake a wurin yaki shine a gaba gaba baya gudu sadauki ne yayi jaruntaka sai a zo yin kiyama a ce kai aiki kaza da kaza da kaza ce ƙwarai nayi kaza nayi kaza sai Allah ya ce kai ne don mutane su yaba maka an ce kai jarubi ne an maka yabon tun a duniya baka da sakamako yau a yin alkiyama Allah ka kiyashe mu ya ku yan uwa makasudin wannan khutba abinda duk zamu iya ji a cikin sa karshe mu gane yin aiki don Allah shine mafita duk abinda zai iya tsorata ka da tashin hankalin da zaka iya ji a cikin wannan khutba ka gane cewa hadisi na ƙarshe da muka kawo a wannan huduba shine makasudin hudubar ma'ana yin aiki saboda Allah amma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ba mu labari wannan al'umma kuma duk duniya ta shaida ita ce al'umma ta ƙarshe bayan wannan al'umma ba wani halitta da Allah zai sake yi ita ce halitta ta ƙarshe kuma ita ce halitta ita ce al'ummar da alamar tashin kiyama zai bayyana a cikinta ita ce al'ummar da alkiyaman za ta tashi a cikinta kuma manzon Allah ya tabbatar da kiyaman zai tashi ne ranar juma'a irin rana ta yau shi yasa in juma'a ta yi duk wani halittu na Allah na cikin jin tsoro da tashin hankali in banda mutum da aljani su ne kawai ba sa cikin wannan tashin hankali alqur'ani ya tabbatar mana da kusancin tashin alkiyama Allah ya ce alkiyama ya kusa saboda mai saboda ga wata ya tsage a zamanin manzon Allah tsira da mikin Allah subhata gare shi mutanen makka suka ce ba za mu yi imani da Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne in kai gaskiya ne to kai addu'a wata ya tsage biyu rabi yayi dama rabi yayi hagu sannan su haɗe daga nan sai mu gane cewa kai manzon Allah sai manzon Allah ya yi addu'a wannan ake kira miracle miracle of the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'jiza irin na manzon Allah yace in nayi wannan addu'a watan ya tsage za ku yi imani suka ce za mu yi imani manzon Allah ya daga hannu ya addu'a sai ga wata a sama ta rabe kashi biyu ɗaya yayi dama ɗaya yayi hagu yana gama dawa ya hadu sai manzo Allah ya ce da kun yadda ni manzo ne na Allah suka ce ba za mu yi imani da kai ba sai washe gari kauyawa sun shigo daga kauye su ce mana abinda muka ganin nan su ma sun gani don tsoro muke ko sihiri kai mana ka mana ba rufaido washe gari duk wani bako da yake shigowa daga kauye da ya zo makka kafin a tambaye sai ce jiya mun ga abin mamaki mun ga wata ya tsage ya yi dama ya yi hagu ya dawa ya haɗe sai suka ce sihirin muhammadu ya gama duniya bai sa sun imani ba to tun wannan zamani na manzon Allah Allah ya ce alkiyama ta kusa yau hijiran manzon Allah shekara dubu ɗaya da nawa da ɗari hudu da sittin da nawa har ma da bakwai amma manzon Allah yana raye Allah ya ce iktarabatis sa'atu wan shaqqal qamar kiyama ta kusa domin ga wata ta tsage kenan idan Allah ya ce a zamanin manzon Allah kiyama ta kusa to ya yanzu wajibi ne kullum ka rika sawa a ranka ka ji tsoron Allah baka san lokacin da tashin kiyama zai yi ba shi yasa ma manzon Allah in yana wa'azi akan tashin alkiyama kai ka ce kaman komanda ne na garrison komanda na soja yana tsoratarwa kaga idonsa yayi jajur sautinsa ya ɗaukaka sama manzon Allah in ya tashi da ya tsaya yana magana kan tashin alkiyama duk sahabi ya gane cewa yau akwai tashin hankali domin ana maganar tashin alkiyama ne mun kon lahiya yaya kuka yi ne ma'ana babu wani dogon protocol da an ji kawai an san cewa yau ba ba lafiya kenan manzon Allah yana magana akan tashin alkiyama saboda haka ya ku bayin Allah Allah madaukakin sarki ya sanya wannan al'umma a cikin ta alkiyama zai tashi shi yasa ma mushrikan zamanin manzon Allah suka tambaye shi to yaushe ne kiyama zai tashi annabawa da suka wuce kowa ya ce za a yi kiyama za a yi kiyama za a yi kiyama annabi nuhu ya ce za a yi annabi musa ya ce za a yi annabi isa ya yi ya ce za a yi annabi yaushe ne za a tashi alkiyama suna tambaye ka kaman ka sani sai Allah ce ga ya musu ilimin tashin kiyama yana wurin Allah ba zai zo muku ba alkiyaman sai dai kwatsam ba zato ba tsammani wani hadisi ma ya ce wata mata tana tatsan madara a jikin dabbarta lokacin da nono ake tatsan shi kafin a kai zuwa ga sha alkiyama ya tsaya saboda haka a sai kenan Allah madaukakin sarki yana gwadawa ilimin manzon Allah ma bai sanya shi kiyama zai tashi ba amma Allah madaukakin sarki ya sanya wasu alamomi da ake gane cewa alkiyaman zai tsaya akwai manya-manyan alama in sun bayyana in kaga ɗaya ya bayyana to cikin yan kwanaki kankani ɗayan zai biyo baya take ne amma ƙananan suna bayyana ana ganin su lokaci da yawa alamu na tashin alkiyama akwai wani guda mai tashin hankali wanda in ya bayyana sauran suna dab da bayyana babu wani annabi daga cikin annabawa face sai ya yi wa al'ummarsa gargaɗi akan wannan babban alama annabi nuhu ya yi bukhari ya rawaito wannan hadisi manzon Allah ma da ya zo yace ina muku gargaɗi gargaɗi mai tsanani akan wani bala'i da tashin hankali wanda kowane annabi sai da ya nemi tsari da wannan babban al'amari manzon Allah yana koya wa sahabbansa wannan fitinan kamar yadda yake koya musu sura na alkur'ani yana koya musu ainihin wato su nemi tsari sahabbansa cewa wannan tashin tashin hankalin wato tsananinsa da bala'insa saboda manzon Allah ke koyar da sahabbansa har sai da wasu daga cikin sahabbai suka ce sai da muka yi zaton kaman wannan masifan nana a iciyar dabinon da ke kusa da gidana muslim ne ruwaito wannan hadisi ya ku bayan Allah salafus salih manya magabata su ma suna yi irin wannan nasihan lokaci zuwa lokaci ga al'umma don tsoratar da su wannan bala'in da tashin hankalin da tsoron imamu safariniyu Allah ya ji kansa yana ce yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata ga kowane mutum ya riƙa karanta wa ‘ya'yansa da matansa da mutanen garinsu da al'umman zamaninsa labarin nan mai girma labarin nan mai tada hankali na hadisin nan na tamimu dari hadisin da ya magana akan dujal tamimu dari sahabi ne na manzon Allah amma kirista ne sai musulunta kuma sai suka shiga cikin jirgi ya shiga cikin teku sai suka bata suna bata sai suka waye gari a bakin wani island suna sauka cikin tashin hankali sai suka ga wani halittar da ba su taba ganin sa ba a duniya duk duniya babu halittar da ya kai shi girma ga tsoratarwa ga gashi a jikinsa gashi nan da ainihin wato mummunan halitta amma duk duniya babu abin da ya kai shi girma gashi kuma a daure an daure hannunsa da kafafunsa an tankwara shi sun kama hanya suna tafiya irin wannan hadisi shine zai bayyana a cikin wannan ainihin wato huduba kaɗan daga cikinsa don ku gane menene wato dujal wane ne dujal menene kuma ainihin wato alamunsa saboda haka a irin wannan tafiya wanda ainihin wato manzon Allah tsira da mishin Allah su tabbata gare shi ke neman tsarin sa shi dujal wani halitta ne wanda yanzu haka yana raye amma yana daure yana raye a ainihin wato wani island daga cikin ainihin wato wato wato tsibiri dake bayan ƙasa an daure shi da wani irin sarka sannan an hada wuyarsa da hannunsa an daure sannan fitowarsa ya kusa ya fito kamar shi da kansa ya fada wa tamimud dari cewa bayan ya tambaye tamimud dari ya labarin ruwan nan na zugar ya labarin ainihin wato gonakin nan na wuri kaza ya labarin ruwa na wuri kaza tamimud dari ya ce mishi ruwan na mana ruwan na bushewa ai gonan na dabinai sun daina yaya ai kaza ya faru sai ce to an kusa a bada izini in fito zuwa ga ainihin wato bayan kasa saboda haka daga cikin alamomi da ainihin wato ake gane fitowa na shi wannan dujal shine zai kasance wannan gona na baisan ya zamanto gonan dabino ne amma baya iya yaya ina ne baisan din nan wani gari ne wanda yake tsakanin hawa ai hauran da kuma palestine wannan gari wato ya kasance gari ne a kusa da ainihin wato palestine bayan garin ya kasance gonakin suna yin yaya amma kuma daga baya sai yayan ya dauke shi yasa ma wani bawan Allah da ake cewa ya qutul hamawiyu ya qutul hamawiyu yana cewa Allah shaida da shi hakika naga ainihin wato wannan gonan naga ainihin wato wannan lambun ya kasance babu wani ainihin wato ƴaƴa da yake fitowa ma'ana yana raguwa yana raguwa kuma yana cikin abinda dujal ya tambaye tamimu dari sannan ya tambaye shi yaya ainihin wato wannan ruwa na buhaira yace ruwan nan na buhaira ruwan ma yana konewa yana raguwa a yanzu haka yana cikin ainihin wato raguwa sosai yana ɗaya daga cikin alamar da ake gane dujal ya fito ya kusa fitowa shine tafiyan nan na wannan kogi ko kuma ainihin wato ruwa na zugar wanda yake kasan wato sham da kuma rashin fitowar tsiro a gonakin har ma ya zamanto wannan ruwan da shi ake amfani a yi noma amma ya zama ba a iya noma da shi farkon fitowa alamar fitowar da dujar zai fito ne daga wani unguwa na Yahudawa a wani gari a Asfahan daga ƙasan Kursan zai fito tare da shi akwai Yahudawa dubu saba'in ai tare da shi yana tare da tsaro yana tare da runduna in ba ka san shi ba ka karanta daga hadisin manzon Allah dujal wani saurayi ne mai ainihin wato siffa fari ma'ana jajur kamar bature sannan jikinsa na da girma halittarsa duk duniya ba wanda ya kai shi girma idonsa kai ka ce kamar wani ido ne wanda yake guda ɗaya sannan ido irin na mai ido ɗaya gashi nan ƙato amma idonsa harari garke kuma guda ɗaya kamar yadda tamimu dari sahabin manzon Allah wanda ke kirista ne da ya musulunta yayi kuma tafiya yayi ɗimowa a cikin teku ya gamu da shi dama manzon Allah ya ce dujal yana raye an daure shi ba zai fito ba sai karshen zamani ran da ya fito kuma babban alaman tashin kiyama ya soma zuwa yan kwanaki ne kadai ya rage kiyama zai tsaya saboda haka zai zo da fitintunu iri-iri ku lura da irin zamanin da muke ciki ku yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala akwai bambanci tsakanin dujal da kuma iblis shedan shedan iblis shine wanda Allah ya bamu labarin gogormaya sa tsakanin da annabi adam shine wanda kowane lokaci yana yawo a jikinka yadda ka kowane annabi sai ya nemi tsari ga barin Allah ya tsare shi ga bayyanan dujal yana raye saboda akwai fitina babba domin kafiri ne wani jarabawa ne zai fito ne ya ce wa duniya shi Allah ne kuma duk duniya ba wanda ya kai shi girma yaya za ka yi ka gane shi shi yasa manzo Allah ya so mu karantar da mu a zamani a ilmance a matsayin mu na musulmi mu san wannan in ya bayyana ka gane ƙarya ne kar ku manta duk abin da na karanto anan don in sanya al'umma su ƙara ganin abin da zai tsorata mu ƙarshe hadisin da ke nuna mana tsoron Allah da yin aiki saboda Allah shi yafi akan tsorata da tashin hankali na dujal duk mutumin da ya wani abu na riya ba don Allah ba aikinsa ya lalace al'amarinsa ya fi abin tsoro a wurin manzon Allah akan al'amarin dujar mai tashin hankali ya ku bayan Allah shi wannan dujar bayan ya fito zai kasance a bayan ƙasa manzon Allah ya ce tun zamanin annabi adam har zuwa ƙarshen tashin alkiyama babu wani halittar da ya kai dujar girma ya fi kowane irin halitta girma sai dai mai ido ɗaya ne sannan a goshinsa an rubuta kafiri duk wanda iya karatun arabiya zai karanta kafiri ne wannan kaga ba zai bi shi ba duk wanda ya san sifa na Allah madaukakin sarki ba zai bi shi ba manzon Allah ya siffanta shi ya ce in dujal ya fito zai raya cewa shi din nan shi Allah ne alhalin ƙarya yake yi manzon Allah ya ce zan ba ku labarin wani annabi bai taba ba wa al'ummarsa ba domin ku sani saboda haka in dujal ya bayyana ya ce shi Allah ne manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi yana cewa ubangijinku Allah ba mai ido ɗaya bane in kun ga dujal mai ido ɗaya kusan dujal ne sannan bukhari ne ruwaito wannan hadisi sannan zai bayyana ne a zamanin da ake wasa da addini mutane ba sa riko da addini lokacin da suka juya wa karantarwa na addini ba sa ɗaukan karantarwa na maluma ba sa jin tsoron Allah in an musu wa'azi ba sa ji a irin wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki zai turo ainihin wato dujale bayyana don a bambanta tsakanin mumini da kafiri don musulmi ya bayyana daga dukkan mai shakka saboda haka idan dujal ya bayyana zai ce shi ne ubangijin talikai sannan tare da shi zai zo da waɗansu abubuwa da ya saɓawa wato al'ada zai yi waɗansu abubuwa na ban mamaki shi yasa ko a yanzu musulmi has to differentiate dole ya bambanta tsakanin miracle abinda ake cewa mu'jiza da kuma karama idan an ce miracle mu'jiza ba a samu sai a hannun annabawa annabi Musa da ya saki sandarsa sai ta zama mai macijiya sai ya kama ta me za a ce mu'jiza a yau a zamanin nan sai muka ga wani na wasa sai ya saka sanda sai ya zama maciji me zaka ce dan bori dan sihiri amma sai wani bawan Allah mai tsoron Allah sai ya daga hannu sai wani abu da yake annabawa ne kadai suke iya yi amma shi ba annabi ba a irin wannan zamani misali ana zaune yanzu ruwan sama muke ciki ruwan na tsanani sai wani bawan Allah ya daga nuce ya Allah ina roƙonka ka ɗauke ruwan nan sai ga ruwa ya tsaya cik wanda ke wannan saboda tsoron Allah Allah na iya yi amma baya bayyana kansa in ya bayyana sai a ce wani ne karama ne kuma sannan ba zai rika nuna wa mutane to ku zo ni ina da karama ina da kaza ba me nunawa zan muku kaza sai annabi wanda abu ke bayyana a wurinsa ba a yi tsammani ba bawan Allah dai mai tsoron Allah sayyidina Umar yana huduba ran juma'a akan mimbari kamar haka ya tura da komanda wurin yaki sunan komandan Sariya yana Madina sun tafi yaki a kasashen Sham Suriya yana kan mimbari sai Allah ya tsinka yadda shi cewa gashi nan za a halaka komandan sa da runduna baki daya lokacin ba waya ba means of communication amma sayyidina Umar yana tsaye sai aka ji akan minbari yana magana akan huduba sai yanke sai kama ce ya sariyatu jabal ya kai sariya ku koma bayan dutse bayan dutse sai Allah ya dauki wannan magana na sayyidina Umar sai kai wa sariya a kunnensa a wancan wuri sai suka koma bayan dutse sai Allah ya kauda su gabarin dirkakewa na abokanin gaba sayyidina Umar ba annabi bane sahabi ne na manzon Allah menene yayi yanzu karama inda annabi ne yayi wannan kamar inda a masallaci ana cikin sallah a zamanin manzon Allah sai wani ya ce ya rasulullah muna cikin bala'i ba ruwan sama roƙa mana ruwa sai annabi daga hannu ya roki ruwa sai ga ruwa ya sauko aka ringa ruwa tun daga wannan sati har wani sati aka dawo wani sati sai ce ya rasulullah ruwan yayi yawa yana rusa gidaje sai annabi daga hannu sai ruwan ya tsaya wannan menene mu'jiza to shi dujal in yazo zai yi wani abu irin abin da annabawa ke yi kai tsammani mu'jiza ne amma dujan ne wanda ya zo don ya harka al'umma dole a karantar da al'umma don su gane in ya zo zai ce wa sama ta yi ruwa da ya ce yi ruwa sai ruwa ya sauko ruwa dauke sai ya dauke in ya ce shuka fito sai shuka ya fito in ya ce shuka ya nuna sai ya nuna a girbe shi sai a girba yakan kamo mutum sai ya sa a tsaga shi biyu a kashe shi a raba shi biyu a raba rabi da rabi sai ya hau kanshi ya tattaka sai ce tashi sai mutum ya tashi in ya tashi kuma sai ya haɗu sai a ga fuskar shi yana walwala yana ƙirƙiri idan mutum ya irin wannan ya ce shi Allah ne in ba wanda Allah ya taimake shi ba kana iya bin sa shi yasa manzo Allah ya ce to a fuskar sa a goshin sa an rubuta kafiri ne kana iya karantawa kuma alama ce ta tashin alkiyama saboda haka yana kuma da ainihin wato wuta yana da aljanna zai bayyana ga wuta tana ci in ya kama mutum ya jefa shi a wutan duk wanda ya shiga wutansa aljanna ya shiga in ya jefa ka aljanna kuma wuta ka shiga in ji wa in ji manzon Allah sai da amincin Allah su tabbata gare shi saboda haka shi wannan dujar duk mutumin da ya zamanto ya gan shi ya sadu a wannan zamani da irin halin da ya samu kansa yake ciki sai manzon Allah tsara da minkin Allah tabbata gare shi yace ya ji tsoron Allah kuma ya kiyaye dokoki na Allah subhanahu wataala sannan idan ya ce mishi ya shiga aljanna kar ya shiga ya je wutan in ya shiga wutan aljanna ya shiga in ya ga ruwa na ainihin wato zafi ya sha ya shiga wannan ruwa ne na sanyi in ji manzon Allah tsara da minkin Allah tabbata gare shi wannan fitina ce kuma zai yi kwana arba'in a bayan ƙasa kowane yini ɗaya kamar shekara guda kowane yini kuma kamar wata guda kowane yini kuma kamar sati guda sannan kowane yini ya zama kamar yinin duniya baki ɗaya zai yi kwana arba'in a bayan ƙasa yana yawo babu inda ba zai shiga ba manzon Allah tsirara mincin Allah su mata gare shi ce ko ina zai shiga banda makka da madina idan ya zo makka da madina mala'iku suna gadin garin da ainihin wato takobi in ya zo sai su ɗaga mishi daga nan sai ya juya baya ya shiga in ji manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi sai dai in an hana shi shiga madina zai koma wajen madina can kusa da dutsen uhudu sai ya je ya rika ainihin wato kiɗe-kiɗensa da abubuwa iri-iri sai kaga mata da yara da munafukai da kuma waɗanda suka yi ridda a cikin madina za su bar garin su koma zuwa gare shi manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya bada labari Madina za ta yi girgiza kusan guda uku ba ta ba girgiza irin wannan ba alama ce ta ainihin wato irin tashin alkiyama a irin wannan lokaci manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace wato Allah subhanahu wataala ya sanya wannan al'umma akwai mafi alkhairi a cikinta duk lokacin da irin wannan bala'i da tashin hankali ya zo Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne mafiya alkhairin al'umma da aka fitar kuna umarni da aiki mai kyau a lokacin dole a samu wani bawan Allah da zai shahada ya fita ya tafi wajen Madina ya je ya same shi ya ce kai sunanka dujan kai ba Allah bane domin Allah madaukakin sarki mai idanu ne guda biyu kai ga ka da ido guda saboda ka kai dujan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari irin wannan duk abin da ya same shi yayi ainihin wato shahada irin yadda alqur'ani ya bamu labari innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam summa lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq irin yadda wani bawan Allah yayi shahada domin tsaida tauhidi in ka rasa rayuwanka wurin tsaida tauhidi alqur'ani ya tabbatar da aljanna shine makomarka bawan Allah ne a wani zamani wanda lokaci da zai bamu don mu kawo kissar ba amma a takeice bawa ne yaro ne karami wanda ya taso a gidan sarki sarkin ya yi ƙoƙari ya nuna mishi ya koyo bokance saboda sarki yana da boka sai ya duba mishi zai fita to bokan ya tsufa sai ce ba ni wani yaron koya mishi sai sarki ya ba da wannan yaro aka so ma koya mishi yaro da ya zo komawa gida sai ya gamu da wani malami zaki ya tare hanya da zakin ya tare hanya wannan malamin sai ya zamanto in ya zo ya koyi bokance a wurin boka yakan je wurin wannan malami shi kuma sai koya mishi tauhidi sai ilimi biyo shiga yaro sai ya rasa wanne ne daidai sai ga zaki ya tare hanya kowa ya kasa wucewa sai ya dauki dutse yace ya Allah ka gwada mini in malamin nan boka shine daidai in na harbi wannan zaki kar ya mutu in malamin nan na tauhidi shine daidai in na harbi wannan zaki ya mutu yana harban wannan zaki sai ya mutu sai gane malamin na tauhidi shine daidai karshe wannan yaro da ya so ma girma sarki na jiran ya zamanto ya samu boka da zai gaje shi sai yaro ya so makaranta da tauhidi sai ya ga wani makaho a fada mai mataba sarki sai ya kama shi sai ya mishi addu'a sai ga ido ya bude sai ya ce amma kar ka ga wa kowa yace ya bazan fada ba sai ya fada wa sarki yaron nan da ka kayo kai shi karatu fa karatu yayi nisa yanzu gashi har ya bude min ido sai yaron ya ce a'a ba ni na bude ma ido ba Allah ne ya bude ma ido sai sarki ya ce ga min yana kai wannan karatu sai ya ce wurin malaminka ya ce to da kyau je ka ci gaba da ya dawo sai ya ba malamin shi labarin tauhidi sai malamin ya ce to karka bayyana ni ka ji tsoron Allah domin an an gane ni za a halaka ni karshe al'amari ya zo yaro ya soma nuna al'amura da ke nuna saɓanin abin da sarki ke tunani sai yaro ya bayyana inda malamin sa yake ƙarshe aka zo aka kama wannan malamin aka kashe shi ana kashe shi sai sarki ya ce wa yaro yaya sai ya ce ai abin da malamin nan ke kai shi ne daidai da haka mai mataba ne ma ina kan tauhidi ya ce to in dai har za ka bi wannan malamin zan sa a kashe ka ya ce mai mataba a kashe ni inda shi ne wannan ya sa fadawa aka kai shi mafi tsauni girma aka sako shi daga sama yaro da ya je sama maimakon ya fado sai ya roƙi Allah Allah ka isar mini sharrin su sai ga sunan duk sun fado sun halaka sai ya dawo shi kadai liman taba ya ce ina wanda suka kai kai ce Allah ya isar min sharrin su sai ya sake bayarwa a kai shi teku aka kai shi teku ana shiga teku za a jefa shi sai ya yi addu'a sai wanda suka ce sai Allah ya halaka su sai ya dawo shi kadai sai mai martaba ya ce ina suke ce su ma Allah ya kare ni sai mai martaba ya gane ba yadda zai da yaron sai yaro ya ce sarki kana so ka halaka ni ya ce eh to ka tara dukkan garin nan kowa ya fito gobe ka daure ni a jikin itace ka samu kwari da baka in ka zo jifa zaka halaka ni ka ce bismillahir rabbil gulam da sunan Allah ubangijin wannan yaro da kaja zan mutu sarki da ya tara gari gaba daya yana jan kwari da baka yana ce bismillahir rabbil gulam da sunan Allah ubangijin yaro sai gashi ya harbi yaro sai yaro ya mutu a yaro yana mutuwa garin gaba da suka ce amanna bi rabbil gulam duk mun imani da ubangijin wannan yaro kenan duk garin suka musulunta saboda sacrifice da wannan yaro yayi akan me tauhidi saboda haka shi yasa wani mutum ya fito daga Madina don ya nuna wa dujal cewa shi dujal ne ba Allah ba Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan alqur'ani ya bayyana mana manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi ya bayyana don haka manzon Allah ya ce to inda zan kasance ina raye a lokacin da duje zai bayyana da ni kadai na ishe amma tunda Allah bai kaddara manzon Allah yana raye ba sai manzon Allah ya ce to na bar Allah ya zama khalifa na akan al'umma na amma kowa ya ringa wannan addu'a duk sallah ka yi addu'a ka nemi tsari da abubuwa guda hudu in ji manzo Allah ka ce ya Allah ina neman ka tsare ni min azabi jahannam daga azabar jahannama ya Allah ka tsare ni daga azabar wutar jahannama sannan ya Allah ka tsare ni daga azabar kabari Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min al-qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Allah ka tsare ni daga sharrin fitinar rayuwa da na mutuwa na ƙarshe wa min fitnatil masihid dajjal Allah ka tsare ni daga sharrin masihid dajjal yau kun gane meye ma'anan masihid dajjal da kake faɗa a cikin tahiyya ba wai shedan kake neman tsari ba wannan masihid dajjal da zai bayyana a ƙarshen zamani shine annabi yace ku nemi tsari gare shi sai manzon Allah yace kuma malami mai karantarwa da ya san siffan Allah da na manzon Allah idan yana karanta suratul kafi ayoyi goma na farkon suratul kafi in kana karantawa randa dujal ya bayyana ba zai iya cutar da kai ba ko da ka ga dujal ya bayyana in dai ka karanta aya goma na farkon suratul kafi Allah madaukakin sarki zai ainihin wato kare ka hadisi na karshe sai manzon Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi ya nuna mana duk da wannan musifar na dujal duk da wannan tashin hankali na dujal sai manzon Allah ya yi wani hadisi yake ce al'ummata shin in gwada muku menene ya fi masihi dujal tashin hankali da tsoro da fitina da damuwa sabai suka ce ya rasu lalata gwada mana sai manzo Allah ce mutumin da yake aiki ba don Allah mutumin da yake riye don a gan shi a cikin al'ummata ya tashi yana sallah in ya ga mutane ya ƙawata sallarsa don a ce ya iya ya yi sallah don mutane su gan shi ya yi wani aiki na ibada don a gan shi ya yi wani abu don ya burge mutane wannan sharrinsa da masifarsa ji manzo Allah ya fi masihan ya fi fitinan masihar dajjal kenan wannan na karantar da mu in za mu yi aiki mu yi don wa don Allah in kai ba don Allah ba sai ka zo ran tashin kiyama ga aikin yayi kyau sai Allah ya ce ba a karba ba don kayi ba don Allah ba babu abin da zaka yi Allah ya karba sai kayi saboda shi Allah ka ba mu ikon yin aiki saboda kai wannan karantarwa da wannan abu da muke yi na ibada na jagorancin al'umma ya Allah muna roƙonka ka sa muna yi ne saboda kai ya Allah duk wani abu da muke yi ba don kai ba Allah mun tuba Allah ka canja ka mai da shi saboda kai duk wani wanda yake wani aiki ko wani iri ya ta istighfari shi yasa sabai ko sallah suka yi ko azumi suka yi ko sadaka suka yi sai su ya Allah muna rarrashin ka Allah ka karba ba don iyawa mu ba don ba don dabara mu ya Allah muna roƙonka muna kaskantar da kai a gabanka ya Allah ga ƙasarmu Najeriya ya Allah ba don halinmu ba ya Allah ba don abin da muke aikatawa ba ya Allah muna tuba Allah ka sanya mana zaman lafiya mai dorewa a ƙasarmu Allah ka tausaya mana Allah ka mana jagora ya Allah ga shugabanninmu Allah mun roƙe ka Allah ka rike hannunsu zuwa ga abin da yake shine daidai Allah ka sulhunta tsakaninsu ka kore dukkan shedani ya Allah muna roƙonka duk abin da za su yi ya zamanto akwai zalunci akwai rashin adalci Allah ka rike hannunsu ka hana su aikatawa ya Allah muna roƙonka duk abin da za su ya zamanto ya amfanar da wannan ƙasa da zaman lafiyarta ya Allah muna roƙonka ka daura su akan wannan daidai ya Allah ka tausaya mana duk inda ake tashin hankali Allah ka dawo mana da zaman lafiya ya Allah muna roƙonka ka taimake mu ka yi mana jagora ka ba mu kwanciyar hankali ka farfado da tattalin arzikinmu ka tsare mu duk inda muke kai wa iyalinmu albarka Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa damir adaka da addin wa ansur ibarakal mu'minin Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar rashidin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka al amna wal afiya fi Nigeria Allahumma aminna wa aslih a'immatana wa ulata umurina bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma وفقنا لما تحب وترضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله